الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله تعالى وليحاول كل منا ان يقدم لنفسه اعمالا تنجيه يوم يلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اتقوا الله تعالى عباد الله واعلموا أن الشريعة الإسلامية عظمت العلم وأهله تعظيما لم يسبق له مثيل في تاريخ جميع الحضارات فرفعت ونوهت وأكرمت وبجلت وفخمت وسودت العلم وأهله في الدين والدنيا والآخرة يكفيك في ذاك أولى سورة نزلت على نبيك أعني سورة القلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لم يعظم ذكر أهل العلم في كتاب قط كما عظم في القرآن فقد نزلت سورة القلم تحث على الكتابة والقراءة وتأمر بهما وهما من أهم الوسائل الموصلة إلى العلم وقال الله جل في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وهذا استفهام إنكاري ومعناه لا يستويان وكيف يستويان لقد ميز الله بين الجاهل والعالم في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة فالعلماء هم السادة في الدين وهم النجوم ارتفاعا وإضاءة وعلو منزلة وبعد منال كما قال أحدهم الناس من جهة التمثال أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تعش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء إذا كان العالم من أمة الكلاب يتميز عن غيره بعلمه كما قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله إلى آخر ذلك فكيف بابن آدم الذي كرمه الله تعالى من بين خلقه أجمع فقال ولقد كرمنا بني آدم وعلى هذا أيها المسلمون فإننا نهنئ الهيئات التعليمية ونهنئ أبناء المسلمين من الطلاب والطالبات بمناسبة العام الدراسي الجديد كما نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العام عام خير وبركة على الطلاب وعلى معلميهم وعلى وطننا العزيز الغالي إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم ذي الملك والملكوت الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد أن محمد محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الورى أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد عباد الله في الخطب الآتية لنا وقفات بإذن الله تعالى مع الطلاب والأساتذة والمدراء والدولة وكل ذلك بمناسبة سير الدراسة في هذا العام وفي مستقبل وطننا العزيز عسى الله أن يكون معنا وأن ييسر أمورنا وأن يتولى جميع أمورنا وأن يكون في جميع شؤوننا نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليه يسير وهو على كل شيء قدير bayan haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukaki da yabo da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da tunatarwa akan cewa mu ji tsoron Allah mu tuna mu gaban Allah kowanne daga cikinmu ya ƙoƙarta aikata ayyuka na alkhairi wanda za su zama sanadiyar tsiran shi gaban Allah. a ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su amfani sai wanda ya je ma Allah da lahiyayyar zuciya mu ji tsoron Allah ya ku bayan Allah. Hudu ba ta yi bayani ne bisa kan mahimmancin ilimi dangance da shirye-shirye na komawa lakwal ga ‘yan lakwal a wannan shekara. Mu sani ‘yan uwa musulmi shari'ar mu ta musulunci ta girmama ilimi da ma'abuta ilimi girmamawa irin wadda tun da ake a tarihi ba a taɓa samun wata al'umma ba ko wasu wayayin mutane wanda suka ma ilimi irin wannan girmamawa shari'ar musulunci ta girmama ilimi ta girmama su ilimi girmamawa wadda ba a taɓa samun kwatankwacinta ba a tarihin duniya ‘yan uwa musulmi shari'ar musulunci ta ɗaukaka ilimi, shari'ar musulunci ta karrama ilimi da masu ilimi, shari'ar musulunci ta girmama sha'anin ilimi da masu ilimi, ta fangama sha'anin ilimi da masu ilimi, ta jagorantar da ilimi da masu ilimi, shari'ar musulunci ta sa masu ilimi da ilimi su ne jagorori cikin addini, su ne jagorori cikin tahiyar duniya, su ne jagorori har a lahira sai sun yi fatawa. Allah ƙarara ya faɗi cewa masu ilimin da suke fatawa a nan duniya to za a tashi a lahira ma lokacin da kafirai da arna suka rude suna fagan fagan wani ya ce billahi lazi kwana goma ne ne kaɗai muka yo duniya wani ya ce kai kwana ɗaya ne wani ya ce sahiya ce wani ya ce marece ne suna cikin wannan shirman wa qala allazina utul ilma wal iman laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fa hadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun a lahira masu ilimi za su yi fatawa za su ma'arna da kafirai rudaddu fatawa ta gaskiya ‘yan uwa musulmi ya ishe ka ka gano tarihi ba a taɓa samun doka ba ko tsari ko shari'a wadda ta girmama ilimi da masu ilimi irin shari'ar musulunci farkon sakon da ya zo daga Allah mai girma zuwa kunnan annabi Muhammadu mai daraja shine cewa ikaratu ikara ikaratu mo na farko da sunan sako daga Allah iso a kunnan annabi mo na farko da ya fara zuwa kunnan shi shine ikra ikaratu Allah ta'ala ya sabkar mashi da ayoyi guda biyar ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa ikaratu da sunan ubangijinka wanda ya halitta khalaqal insana min alaq ya halicci dan adam daga gudan jini iqra wa rabbukal akram ikaratu ubangijinka shine mahi karamci fa kullama aksarta min alqira'a fa kullama akramaka Allahu wa zadaka takriman wa izza duk lokacin da kai yawaita karatu tunda ubangijinka shike da karamci to yana ƙara ma karamci da girma da ɗaukaka iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam wanda shine ya sanar da mutane yin amfani da alqalami allama al insana ma lam ya'lam ya sanar da dan adam abinda bai sani ba ya sanar da dan adam abinda bai sani ba wannan kadai ko ba a karanto ma sauran surorin Qur'ani ba da ayoyi wallahi wannan kadai ya isa ya baka shaida irin yanda shari'ar mu ta musulunci irin yadda addininmu na musulunci ya girmama ilimi da ma'abuta ilimi to lokacin da Allah ya ce ma annabi i karatu ai ba a ga kowane irin karatu bane Allah ya ga damar kawo abun a sake saboda a tabbatar mamu da cewa karatu ko ma wani irin karatu ne yana da mahimmanci yana da amfani ab ca nake wancan hudubobin da suka gabata na yi magana ne bisa kan tsahe-tsahe da kuma munin shi a musulunci to amma hau malamai sun bambance tsakanin wanda ya koyi tsahi da wanda ya aikata tsahi har koyan ma ana ganin bai dace ba ba daidai ba ne amma dai wanda ya koya ba tare da ya aikata shi ba ko ya yi shi ba ka da damar ka ce mai kafiri ko ya kafirta don haka 'yan uwa musulmi ya kamata mu sani cewa shari'ar musulunci ta bada wato ta kwadaitar kwarin gaske ta ɗaukaka sha'anin masu karatu da kuma karatun da karan kanshi ilimi da masu ilimi ba su taɓa samun darja ba da girma a cikin wani littafi daga cikin littattafai ba a taɓa gayin matsayin ilimi ba da masu ilimi a cikin wani libir irin yadda aka gai matsayinsu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma don haka 'yan uwa musulmi mu kalli wannan surai da take farkon sabuka da cikin surorin alkur'ani ta sabuka ne tana kwadaitarwa akan karatu da rubutu ta yi zancen alƙalami wanda alƙalami da shi ne ake rubutu da alƙalami da rubutu da abin rubutu kaga duka wannan cika ana ɗebo bayani a kansu saboda waɗannan su ne hanyoyin da ake iya amfani da su domin a sami isa zuwa ga ilimi duk mai son ya sami ilimi sai ya yi amfani da alƙalami ya yi amfani da abin rubutu ya yi amfani da karatu Shesa duk inda wani ƙwararre masani yake in yana son ya kwaɗaitar da wani akan ya yi ilimi sai ya ce ka yawaita karatu yawaita karatu in ilimin boko ne ake son mutum ya samu sai a kwadaitar da shi akan ya yawaita karanta libirrika ko roman roman ya yawaita bibiyarsu su sa kake ganin lokacin da ɗalibi ya fara kasaita to sai ga kullum da ɗan libirkin shi yana karanta me yasa domin sirrin samun ilimi yana nan a cikin yawaita karatu duk mutumin da yake yawan karatu yana yawan bincike wallahi ba zai zama ɗaya ba da wanda ba yayi ko a class a matsayin ɗalibai na university ɗalibin da zai zo cikin sal wato malami ya zo ya ba su karatu in ya ba su yanzu shi sai ya amfani da wannan karatun da aska haska mai sai ya je biblioteka yana bibiyar librori yana karantawa wallahi yanda wanga zai sami ilimi ba ɗaya bane da wanda shi kullum ma ya tsaya akan 'yan takardun da aka bashi kokari yake da fama ya rike su sun kasa rikuwa su yan takardun da malamin ya bada kadai ya kasa fahimtar su balle a ce ya je ya faɗi da karatun shi kana ganin sun zama ɗaya da wanda shi kawai karatun da aka yi a cikin sal shi kadai ne ilimin shi da shi kuma wanda a shi wannan na cikin sal ya ɗauke shi matsayin makulli in aka mashi zai je research zai je bincike zai yi amfani da wannan damai wajen ya ci gaba da faɗaɗa binciken shi da ilimin shi akan wannan ɓangaren wallahi zurhin da wanda za yi wannan za yi a cikin ilimi ba zai zama ɗai kenan Allah ya yi gaskiya saƙo na farko ya ce ikira ikiratu kuma kamar yadda na sha maimaitawa cewa wannan wasaƙo akwai darsa cikin shi daga cikin darasin da ke ciki yana nuna mamu duk wata badakkala da rikici na duniya ana warware shi ne da karatu don manzo Allah tar da duniya cikin duhu dip dip dip ba gaba ba baya ko ina matsala ce to matsayin shi wanda aka turo shi mission ne seta wannan jama'a wanda suke dabbobi ma lokacin sun hi soyayya sha'ani amma su aka turo ake son ya dora su akan wata hanya yaya zai ta ina zai fara sai Allah ce ta karatu ake fara iqra ikratu ‘yan uwa musulmi, Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, Ƙul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun ka ce shin waɗanda suke da sani suna daidaituwa da waɗanda ba su da sani wato magana ce mai girma nan sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab wanda kadai suke tunani su ne masu hankali su kadai za su yi tunani bisa kan wannan tambayar da Allah ya ɗora. ka ce masu shin masu sani waɗanda suke da ilimi suna daidaituwa da wanda ba su da ilimi sai Allah ya ce masu hankali su kaɗai ne suke tunani akan haka wannan tambaya ce amma irin tambaya ta musu ana maka musan abu a ce yanzu kai nan kana ganin kaza da kaza kenan ana maka muso ne ba wai ana tambayar ka ba dan ka ce eh ko a'a a abin karare ki ba a bukatar amsar ka saboda haka ma'anar wannan zancen shine masu ilimi ba su daidaituwa ba su zama daya da jahilai ta kakama za su daidaitu su zama daya ‘yan uwa musulmi, Allah mai girma da ɗaukaka, ya bambance tsakanin jahili da malami a cikin addini, ya bambance tsakanin jahili da malami a cikin rayuwar duniya, ya bambance tsakanin jahili da malami a cikin rayuwar lahira kai, tun da ake an gaya muku. In banda tsarin demokarasi ba a taɓa samun wani tsari ba a duniya wanda ya ce da mai ilimi da jahili duk ɗaya. Demokarasi ce kaɗai ta ci hakan. ita ma saboda bartayu ne suka shirya ta ba masu ilimi bane demokarasi ce kadai take cewa kowa daidai yake da kowa amma wallahi a tsari na hankali na rayuwa babu wani tsari a tarihin duniya wanda ya taba cewa da karuwa da babban mai ilimi ko da ilimin na duniya ne kadai gare shi a ce wai daidai suke ba su da wani bambanci yanda karuwa za ta ce eh shi ma in ya ce eh kinsu daidai take la ilaha illallah wanda suka wannan gaza akwai ta ranar lahira tsakaninsu da Allah yanzu ka ce a tsari ne wai wanga na ilimi na hankali a ce barawo ko mahaukacin mutum ko tabu-tabu ko ɗan giya ko fasiki wai da shi da mutum na tsacce kammalalle wai da dai suka a cikin al'umma ai na aka taɓa yin haka ballanta na ka ce wai da mai ilimi da jahili wai duk daidai suke ai ba wani bambanci duka ɗan ƙasa ne ba an ƙasa ba dai an ƙasa ɗan uwa musulmi wato malamai su ne jagorori a addinin musulunci malamai kullum ana sifanta malamai da taurari ana cewa masu ilimi cikin al'umma matsayin taurari suke ka kausan me ma'anar wannan misalin da ake yawan faɗi to zan haska kama ma'anan shi ta kote uku taurari tsakaninka da shi akwai nisa ko babu nisa akwai nisa to ana nihin tsakaninka da masu ilimi akwai nisa taurari daga cikin amfanin da yake yana mi yana haskakawa ko ya akwai shi yana bada haske to su ma ana nihin haskakawa suke cikin al'umma taurari ana nihin ko ka daga hannunka ka hada da tsalle ba ka tabo shi to shi ma malami ana nihin diyan da kai kwazo diyan da kai kwazo har kai kozo ba za ka iya tabo shi ba sai in dagewa kai kai ma kai irin yanda yi kai irin irin karatun da yayi amma matakar dai ba karatu kai ba kuɗi ne ka samu ko ka samu yanzu na cikin larurar rayuwar mu wai mutum da ya ga aljihun shi ya fara samun miliyan 30 shikin na fara hararan malamai ya fara hararan malamai yana gaya musu bakakken maganganu amma wannan watakila in yi wani maudu'i bisa kan shi a wata rana domin shi ma abin takaici ne kuma karka ji zahin haka ji zahin su malaman da suka ba da kai akan haka nake dan akwai malaman da su ne suka ba da kai ba su ma san menene karatu ba menene ilimi naka suji suke tun da Allah ya sa su masu ilimi ne to shikenan sun shiga jarabawa dole su je suna ruku'i da sujada wajen masu kuɗi dole su je suna goho suna ƴan murya wajen masu kuɗi Allah wadan naka ya lalace kaji ba abun bakin ciki yau da wani dan kasuwa ya fara gina makaranta ko masallaci wai malamai sun fara kai dose kenan ana zuwa alhaji an gama ginin nan muna so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan cin mutuncin ilimi ne zan zo in yi hudu ba ta musamman bisa kan wannan don in faɗakar da iyayenmu malamai da kuma 'yan uwana almajirai wallahi cin mutuncin ilimi ne rena ilimi ne mutum da ya fara gini wani ma gidan shi ne zai sai ga yi shi da forma irin na makaranta zaka ce alhaji inda makaranta ce muna so ina kai ina wannan ka wulakantar da ilimi da karatu babu bukatar wani wanda yake da alaka da ilimi ka ce ka kada kai wajen wani ka ce wai kana son makaranta ko kana son yo in kana son makaranta kai baka gina in ka ce kai baka san da ka gina ba kenan babu ilimin ƙarya ce kake i amfani da ilimi wallahi sai ta ginu in masallaci kake so i amfani da ilimi wallahi sai ya ginu kuma sannan ma in banda ma wato tambadewa da lalacewa irin na ƙarshen zamani ya kai za ka yi karatu ka za kana ƙoƙarin ka zama ɗan aikin wani ai ana yin karatu ne don a samu kai a ɗora ma aiki ba don kai ka ɗora aiki ba in dai za ka yi karatu ƙarshen karatun ka ka dawo ka zama ɗan aikin wani mai kuɗi ko ɗan aikin wani ɗan kasuwa in ya ce duka sai ka duka ba ka da ikon ɗagowa daga rukui sai in ya ce ɗago in ya ce tashi sai ka tashi to ina unhwanin wannan karatun naka wallahi ka ci zarafin ilimi ilimi a ranar lahira akwai shari'a tsakaninka da Allah ka ci mutuncin ilimi ka wulakanta shi ilimi ba a neman shi saboda a zo a zama dan boye boyin wani hasali ma mai hankali zai nemi ilimi domin shi a mai hidima a rayuwar shi ta duniya ba dan shi ne hidima ba yau in dan ka kare wahala ne ka kare shekara da shekaru ka bi zahi ka bi sanyi ka bi rana ka yi komi kana neman ilimi ka sha bakan wahala sannan ka kare ka zo kana sujada da ruku'i wajen mai kuɗaɗe kai wahala ka neman kuɗaɗen da can farko wahayi aka ma aka ce zai ka nemi ilimi ka daina neman kuɗi ko kuma hanyar da ake zuwa neman kuɗi kai jahili ne baka santa ba yau in baka santa ba baka tambaye su su ma su wada maka kashe ka nema don haka ƙarya ne a cikin mutum kawai saboda yana da kuɗi wai shi zai tsarawa wa'azi ma in yaji bai burge shi ba sai ya ce oh wannan a jawo mana malamin na yana kiran shi ya zo da tumbin shi yana saka gaba wai a'a to ba dai bisa kan wannan nake magana ba 'yan uwa musulmi ina magana akan cewa wato ilimi da ma'abuta ilimi su ne taurari cikin al'umma su ne taurari ɓangaren haske su ne taurari ɓangaren ɗaukaka su ne taurari ɓangaren nisan matsayin da bai kamuwa Allah Ubangiji wato ya faɗi haka cikin Alƙur'ani ko kuma ya faɗi fiye da haka cikin Alƙur'ani. Wani mai hikima yake cewa annasu sufa mutane min jihatit timsal in dai a ɓangaren gangar jiki ne ta halitta aka tsaran juna suke. in dai a ɓangaren halitta ne da gangar jiki zaka kalli ɗan adam yau daidai ake da juna yana da kai kana da kai watakila kanka ya girma yana da ido kana da ido yana da hanci kana da ido in dai ɓangaren tsarin halitta ne tsaran juna suke duk abin da ya ce yana da kai ma kana da in kuma ɓangaren takama da asali ne to daidai ake da juna ba wani bakatsinan da ya hiba goguri ko ba gogurin da ya hiba katsini babu wani buzun da ya hiba zabarmi ko ba zabarman da ya hiba buzu a ɓangaren halitta wallahi ɗan asali guda ne uwarku hawa ubabanku annabi adam in kuma akwai wani ɗan adam wanda ya sai kirari ya buga gaba ya ce shi sai shi ɗan adam ɗin da ba ɗan annabi adam ba ko ya ce sai shi mutum wanda ba ɗan annabi adama ba in akwai wanda ya isa ya zo ya wannan kirari don haka ɓangaren halitta daidai suke da juna babansu annabi adam mammasu hawa'u idan akwai wani asali wanda ya kamata mutum ya yi tunkaho da shi da nuna isa ka san in katar da gayyar jahilai nan zaka ga mamaki ai kabilar kaza ita ta hi kabilar kaza saboda ita kabilar kaza kaza da kaza in da kawo wai karshe ya kamance da in ka ci gaba da bincike ka ci gaba da zurfafa karshe haɗewa ake ƙarshe haɗewa ake gaba ɗaya da jan mutum da horin mutum da baƙin mutum da roɗin-roɗin mutum da wankan tarwatsa ko na tarnatsan mutum duka haɗewa suke ƙarshe duka ƙarshe dai babansu annabi adam uwarsu hawa'u ko ba can bane matuƙa ba can bane makura ba can bane asali in akwai wani asali banda wannan faɗa mun shi don haka wannan mai hikiman ya ce fa'in ya kula fi asulihim sharafin yufahiru na bihi idan suna da wata daraja ta asali wadda za su yi alfahari da ita idan suna da daraja wadda za su yi alfahari da ita to ya tuna masu in sun manci ga babbar darajar nan a tsinu wal ma'u caɓan laka da ruwa shine asalin don haka in dai kana ganin akwai wani bugun gaba da za kai to kai bugun gaba da cewa kai ne dan asalin caballaka kai ne dan asalin ruwa kuma ruwan ma wulakantattun ruwa kamar yadda Qur'ani ya kira su ko sai ya ce mal fakhru dan haka babu wani alfahari babu wani takama babu wani nuna hihiko illa li ahli ilmi sai ga masu ilimi in kana da wata taka nuna kamar kai ka isa ko ka dara wasu to kai ilimi in kai ilimi ba ma sai ka faɗi ba mutanen ne sun sallama ko akwai mai ja babu mai ja wallahi in kai ilimi ko da na boko ne duk mutanen duniya sun sallama kai ka canjanci a bambance ka da sauran mutane ab inda ba mu sallama ba ai da mun yi zanga-zanga da ake sanya wasu cikin biro mai sanyi mu kuma ana barin mu ga rana ko da mun yi zanga-zanga da sai mu taso mu yi bori mu ce ba mu yarda ba ya aka yi gwamnati za ta ɗauki 'yan aiki aiki bisa kwalta su manyan injiniyoyi suna cikin biro-biro cikin sanyi su kuma lebara suna bisa rana tsakiyar kwalta suna zuwa hamata da tawuya suna shan wahala suna ɗaukar uku yana haɗa masa amma wanga sai a bashi jikka uku a yini wancan kuma a bashi jikka ɗari biyar kuma sun yarda ba su da ja a inda duniya suna da ja akan mai ilimi wannan ba zai yi ba amma duka duniya ba su da ja in dai kai ilimi to ka su in ma kaga akwai ja to yawanci ilimin addini ne mutane suka rena don in mutum bai yi ilimin bai yi ilimin wato fashi ba babu yanda za ka kai ma matar kai hasa in kuma kana kai mai ya fasa ta ka kai ma barin je mata ka tace kace ai je naga kana hawa ta tunkiya to shine naga ita ma wanci ita ma naga batta da lahiya da ya ki hutawa shine na kawo akwai mai wannan jan to in kaga fa ana kankan ba da karambani cikin wani ilimi wallahi ilimin addini ne kuma musulmi ne ke wannan iskanci ba ka yi ilimin addini ba amma da wau da ba da sin ara da shin mai ruwa ta ilimi kana da ta cewa duk wani fuwan da ya shahi ilimi kana da bakin magana kuma kai a rayuwanka wallahi baka yi wannan karatun ba ka sani kenan wulakantar da ilimin addini ne da kuma rashin ɗaukan shi ba komi ba duk wata matsala da ta taso ta ilimi da mai girman gaske wadda sai an tara irin su imamu malika da irin su waye su yi fatawa a kanta da irin kuma ya karan kowace wallahi kowane jahili yo yo kazo yana da ta ce ai karshen ma fatawa yake ole da ka ce a'a wannan karatu ne a bar masu karatu su tantance shi kar ka sa bakinka yana da tacewa yanzu ka duba ka gani wannan shedancin da iskancin da sakarcin irin nan Najeriya anan anan makwabtan mu Kano wannan ba rena ilimi bane da kuma wasa da ilimi wallahi rena karatu ne domin ba yayyewa 'yan tasha da 'yan daba da 'yan giya da sakarkaru da wawaye da sakare da samna su tashi wai suna ihu suna ga yawo ba su yarda ba wani malami ya yi karatu wai ba su gane karatun ba ya ka ce maku haka na ake malaman ku za ku je ku faɗa maku ce ba ku gane musu sai zo su ce ba su yarda ba da karatun in dai karatun bai karantu ba amma saboda jahilci da kuma rena ilimi na addini da jagorori da kowa da kowa sun yi ja kowa na gani irin wutar shi ta asali kowa na bayyana irin yanda yake baro tun da har zuwa yanzu babu wani mai hankali an rasa alaisa min kwabrajular rashi wanda annabi lutu ya ce an rasa samu wani shayayye mai hankali wanda zai gano asalin abin ɗan uwa musulmi inda a ce dukkanin abin da ya shahi karatu ana barin masu karatu da shi su kaɗai za su yi magana da an zauna lahiya amma inda ya zamana wai yanzu rayuwar mu ta kai wai malami in zai magana ma yana taka tsantsan kan jahilai su ce ba su yarda ba la ilaha illallah wai kan jahilai su zo su ce ba su yarda ba da abin da ya faɗi to jahilai sun jima ba su ce ba su yarda ba in suka kashe shi to gare shi harau ai koyi da annabawa annabi nawa ya zo ya faɗi abin da kwakwalen jahilai ba su ɗauka suka kashe shi kuma bayan sun kashe shi wannan bai sa darajar shi zube ba wannan bai sa matsayin shi wajen Allah ya rage ba kuma kashin da suka mai bai sa gaskiya shi ta juye ta zama ƙarya ba koko da an kashe annabi akwai annabin da fa bai fasha ba daga fara da awan shi kamin ma su tsaya su fahimci inda ya dosa hasin kai shi ko ba haka Allah ya faɗi ba Qur'ani to kaga in ya zamana ana taka tsantsan wai in za a faɗi magana sai an auna an ga jahili ya yarda ko ba yarda lamari ya lalace ɗan uwa musulmi abin da nake magana a kan shi shine ilimi da mahimmancin ilimi mu sani cewa hatta cikin al'umma ta karnuka Allah ya bambance malamin kare da jahilin kare ƙarar cikin alƙur'ani Allah ya ce ya halatta a ci harauta ta kare wanda aka karantar da shi harauta ya iya Allah ta'ala ya ce fakulu mimma amsakna alaikum wazkuru smallahi alaikum wannan karnukan da kuka koya ma horauta duk abin da suka kamo maku to ku ci kuma ku ambaci sunan Allah kare jahili Allah ce ba ɗaya bane da kare mai ilimi to in yi zamanin cikin karnuka Allah ya bambance masana da wanda ba masana ba to ina ga 'yan adam waɗanda Allah ya karrama su a cikin halittun shi gaba ɗaya ce wa laƙadar karramna bani adama a bisa wannan 'yan uwa musulmi ilimi yana da daraja yana da girma yana da mahimmanci don haka a wannan hudu ba bisa wannan mimbari muna yin barka ga dukkanin ɓangarori wanda gwamnati ta ware ta ba su amana ta kula da ilimi da karantarwa muna isar da barkan mu zuwa gare su da kuma 'ya'yan musulmi ɗalibai maza da mata dangance da shirye-shiryen komawa wato makarantu na boko wanda suke karantar da abubuwan da za su amfane al'umma a cikin rayuwarsu ta duniya kamar yadda muke addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya sa wannan shekara wadda za a yi rantire ta kasance shekara ce wadda take cike da alkhairi wadda take cike da albarka ga su ɗaliban da za su yi karatu da kuma malummansu da kuma wannan ƙasa tamu mai daraja Allah mai jin addu'a ne in Allah ta'ala ya so ya yarda a hudubobin da za su zo za mu yi bayani bisa kan abin da ya dace da kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin nan na karatu akwai abubuwan da ya dace a faɗakar da mushanni da madanni insha Allah ta'ala za mu ƙoƙarta wajen kawo abin da ya sauwaka a wannan ɓangaren akwai abubuwan da suka dace a faɗakar da darakatoci da kuma jagorori kwansaye kwansaye da sauransu wanda suke da alaƙa da jagorancin abin da ya shafi ilimi insha Allah su ma zan zo da hudu ba wadda za ta faɗakar da su abin da ya shahe su bakin gwargwadon fahimta akwai ɓangaren da ya kamata a faɗakar da iyayen yara su da suke tura yara suke dafa musu wajen karatunsu na boko insha Allah ta'ala a hudu ba ta gaba zan zo da wannan akwai ɓangaren da ya dace a tunatar da ƙasa gaba ɗaya nauyi da amana wadda ta rataya a kanta a ɓangaren ilimi da ilmantarwa da kuma masu karantar da ilimi da kuma su kansu ɗaliban amma kamin haka nan akwai wani abu da yake mana ƙaiƙayi zan rihe da shi wajen gayin hudu bannan kuma saƙo ne zuwa ga ita ƙasa saboda na kawo zancenta ‘yan uwa musulmi ina jin damuwa lokacin da nake ganin wato mutumin da yake an sanyan ne koyawa yake yi gwamnati ce ta ɗauke shi ya karantar shi ne aike shi a duniya amma gwamnati shi ya ma gwamnati uziri cewa ba ta da kuɗi ba ta samu ta mai biya amma ita gwamnati ta ƙi mai uziri me yasa na ce ta ƙi mai uziri domin saboda in lokacin yanke ruwa gidan shi ya zo yankewa suke ko ba haka nan ba in lokacin yanke wuta ya zo gidan shi zuwa suke su yanke anya ya dace a ce wannan ma'aikaci ne na gwamnati ƙarƙashin gwamnati yake aiki can bayan mun fahimta domin an ce ruwa da wuta ba ƙarƙashin gwamnati suke ba to amma yanzu ha yanzu ruwa da wuta sun dawo ƙarƙashin gwamnati amma sai ka ga mutum ma'aikacin gwamnati ne yau wata ya kai mashi kusan lesan kande ba a biya shi ba ba a biya shi ba yana nan yana haƙuri bai yi bori ba bai gai bakan magana ba wasu ma masu hankali sun san cewa gwamnati tana cikin larura suna mata uzuri sun yarda ba matsala duk ba shi cikin rayuwarsu suna na akansu amma kuma abin takaici da bakin ciki yana kallo yana zaune sai a zo a yanke mai ruwa sai a zo a yanke mai wuta kai wallahi wanga ya dace a ce gwamnati ta gyara shi mu da ba mu aikin gwamnati babu matsala a yanke mamu ruwa a yanke mamu wuta duk lokacin da lokaci ya kai a yanke ba yanke ba a kurme ma duka amma wanda aka ce shi wannan ma'aikacin gwamnati ne ke gwamnati ke kika dauke shi ke kike biyan shi to billahi lazi baki biya shi ba kyawo da baki da abin da za ki biyan shi ya yarda ya saurara ɗan ƙasa ne mai ɗa'a to eske daidai ne kuma a ce ga wani kamfani nan wanda al'umma take amfanuwa da shi na gwamnati ne kuma sannan shi bai saurara ma ma'aikatan gwamnati babu tsari wannan ɓangaren na a ce a ɗan ɗaga masu ma'aikata ƙafa to nan na yi magana kan ma'aikata amma wannan maganar faɗi gare ta don ba ta tsaya kan ma'aikata ba mu can baya kamin ruwa su kamin kamfanin ruwa da wuta su zama na gwamnati min hijin daɗin sha'ani ko ba haka nan ba sai ka tara yar takardar ka guda ko ma ko sauran ƙasashe ko sauran jihohi na Nijar ba haka bane nan dai jihar Maradi billahi lazi takardar ruwa sai ta kai guda uku ana saurara maka ba a yanke ba amma radda muka yi horin ciki muka ji an ce gwamnatin kasanmu wato wannan kamfanin na ruwa ya dawo ga hannunta muka yi murna ashe murna ciki za ta komawa yanzu takarda ɗaya da ɗaya ma kai ba ma ɗayan ma wata takardar rabin takarda ma ana ƙoƙarin a ƙware kama ba kama ida biya babbalantana yanzu takarda na rance da Allah duk wanda ya saki takarda ruwa ɗaya sai an yanki to ya kamata a bincika wannan idan su darakatocin ne ma'aikata aka canza ya kamata su yi tsari wanda talakawa za su gane in abu ya zama na gwamnati ya fi sauki ya kamata a yi tsarin da talaka za su fahimta karara cewa lokacin da abu ya zama na gwamnati ya fi sauki kuma talaka ya fi jin daɗi amma wanga tsarin ko dai su kusoshin na gwamnati ba su sani ba wasu ne suke cin karansu ba babbaka ko kuma sun sani amma sai dai 'yan adam ne suna da wuraren da su ma suka iya yin kuskure to faɗakarwa ce idan wannan abin mai gyaruwa ne ya kamata a gyara shi ba ni ganin cancantar a ce lokacin da abu yake hannun ɗan kasuwa wai talaka ya hijin daɗi ya hijin sauƙi amma in ya dawo hannun gwamnati lokacin zai gane kurashi jiga wannan wace wace ba haka bane ba don haka dai nace wannan magana fadi gare ta ba zan fadada ta ba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid muna roƙon Allah ta'ala ya kwararo alkhairori da albarkoki a cikin wannan kasai tamu muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki Allah ta'ala ya janye kuncin rayuwa da wahalhalun rayuwa da matsalolin rayuwa daga kasar mu ta Nijar muna roƙon Allah ya janye daga sauran kasashe na musulmai baki daya dukkanin kasashen da suke fama da kunci da kangi da matsaci da takura ta rayuwa ya Allah kai ne mai kawo sauki Allah ka kawo ma al'umman musulmi sauki ya Allah ka kawo ma al'umman musulmi a fadin duniya gaba ɗaya sauki da rahamaka ya arhamar rahimin ya akramal akramin wala hawla wala quwwata illa billah mu tsira sallah